نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب صلاة الضحى مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن موسى بن ميسرة مم.
عن أبي مرة مولى عكيل بن أبي طالب مم.
أن أم هاني بنت مم.
أبي طالب أن أم هاني بنت أبي هانئ أيوة نعم أن أم هانئ بنت أبي طالب مم.
أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح مم.
ثماني ركعات ملتهف ملتحفا في ثوب واحد نعم babu salatu duha wato wannan babe yana magana dangane da abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na aiki da kuma faɗa da baka da kuma kwaɗaitarwa game da abin da ya shafi sallah ta walluha sallah wanda ake yin ta bayan rana ta ɗan fito kaɗan har ya zuwa daf da rana ta take da tsakiya an gane ko gwargwadon yadda za a samu minti biyar ko sama da minti biyar kaɗan wato kusan gabaki ɗaya tun daga mu ɗauka rana tana fitowa ƙarfe bakwai to ƙarfe bakwai da sha biyar tun daga bakwai da sha biyar a ce kuma tana takewa tsakiya ne sha biyu da rabi to har zuwa karfe goma sha biyu da ashirin da wani abu wato wannan duka lokaci ne na salatun duha saboda lokacinta yana da kwayyalwa to amma lokacin da mutum ya fi dacewa da ya yi shine can wajen ƙarshe-ƙarshen ba a farkon ba kamar yadda manzan Allah ya faɗa salatu duha ya- hina tarmudul fisal an gane ko? حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته wato Ubay- Ubaidullahi bin Yahya al-Laythi yace haddathani Yahya mahaifinmu Yahya bin Yahya al-Laythi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga malaminsa al'imamu malik imamu daril hijira an musa bin maisara shi kuma ya jiyo daga musa ɗan maisara ana abi murrata maula aqili bin abi ɗalibin wato shi kuma ya jiyo daga baban murra wanda ‘yantaccen aqilu ɗan abi ɗalib ne allah ta'ala ya ƙara yadda da shi أخبره أن أبا مرة مولى عقيل بن مولى عقيل بن أبي طالب أخبره حقيقة أبا مرة إن تتن عقيل بن أبي طالب يا باش لاباري أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب حقيقة ياجي وتونان أم هانئ وتونا الكنية سنن تفاختة بنت أبي طالب wato waɗansu daga cikin malamai suka ce fatima fakhitatu bintu abi talibin ta ba shi labari yo anna umma hani'in binta abi talibin akhbaratu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla amal fathi thamani raka'atin haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekarar da aka buɗe birnin Makka ta koma ƙasa ta musulmai to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi sallah raka'o'i guda takwas multahifan fi thobin wahidin wato halin kasancewar shi yana mai lullube da tufafi guda ɗaya tal ya lullube jikinsa da tufafi guda ɗaya tal a wata shekara ce aka buɗe birnin maka ta koma ƙasa ta musulmai wanda daga wannan lokacin wanda ya yi imani a madina wanda ya yi imani a makka ba sharaɗi ba ne dole sai ya tafi madina sai ya yi hijira da manzan allah ya ce la hijirata ba'adal fathi walakin jihadun wa niyyatun na'am a wata shekara ce Eh? Allah na amma ba karatun sira ko lalle wannan na na a wata shekara ce wani alƙasin sai za a zabta fatawakkal alallahi na na duk wanda yake da niyyar ya faɗi ya faɗi anan zai iya yiwa ya canko tun da dai abin naku yanzu sai dai canke ba wai ba wai tabbas ba na'am shekara ta bakwai shekarar da ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya shigo birnin makka aka buɗe birnin makka ta koma ƙasa ta musulmai wato hakan ɗin ya faru ne shekara ta takwas bayan hijira bayan ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya zauna a madina da shekara takwas ya zo shi nan wato ya bayani a kamar yadda yake rubuce a cikin kutubu siyar an gane ko na'am wa haddathani an malik an abi nadr mawla umar bin ubaydillah anna aba murra مولى أكيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستر تس.
نعم تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أمها أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتهفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زأم نعم زأم ابن أمي علي زعم ابن نعم أمي نعم زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجر نعم أجرته فلان بن هبيرة نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجر من أجرت يا أم هانئ ya umma يا أم هانئ قالت أم هانئ ذلك الضحى
وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله shi kuma ya jiyo daga abun nadri maula umar bin maula umar bin ubaidillahi anna aba murrata maula aqil bin abi talib haƙiƙa abu murra wato wannan alkunyarsa ce waɗansu daga cikin malamai suka ce sunan shi malam yazidu wato haƙiƙa abu murra akhbarahu wato ya baiwa abun nadri labari annahu sami'a umma hani'in binta abi ɗalibin haƙiƙa ya ji na na ummu hani'in wato ɗiyar abu ɗalib ‘yar uwar aliyu bin abi ɗalib kenan wanda suka fito ciki ɗaya da ita uwa ɗaya uba ɗaya to haƙiƙa na na ummu hani'in na na fahitatu ya ji ta tana cewa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amal fathi ta ce na garzaya na tafi wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekarar da aka buɗe birnin makka ta koma ƙasa ta musulmai to lokacin da ma'aiki yana cikin birnin makka yana sauke a wani gida to na garzaya na tafi wajen shi da na je fawajattuhu yaghtasilu sai na samu ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan lokaci yana wanka wa fatima tubnatuhu tasturuhu bi thawbin alhali na na fatima diyarsa wanda take matsayin wato sirikarmu wanda take matar aliyu ibn abi talib wato tana suturcewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta saka wani tufafi mai kabri tsakankanin mutane da shi shi kuma yana wanka shine tana suturce shi da tufafi qalat nana ummu hani'in tace fa sallamtu alaihi sai nayi sallama ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu nace assalamu alaikum wa rahmatullah faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya maido wannan sallama ɗin kuma sai ya ce mana hazihi wata baƙuwa ce muka yi wace ce ta iso faƙultu ummu hani'in bintu abi ɗalibin ta ce sai na ce ni ce ummu hani'in ɗiyar abu ɗalib wato ‘yar uwalka ce na na ummu hani'in ɗiyar abu ɗalib faƙala marhaban bi ummi hani'in ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce maraba wato da isowar na na ummu hani'in madalla maraba falamma faraga min ghuslihi qama fa salla thamaniya raka'atin multahifan fi thawbin wahidin to lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gama wankan shi bayan ya gama wanka da ya fito maimakon ya tsaya ya tambaye ta me ya kaki ya aka yi ya aka yi sai ya tashi na na umu hani'in ta ce tsama fasalla tsamaniya raka'atin sai ya tashi ya sallaci raka'o'i guda takwas multahifan fi tsobin wahidin halin kasancewar shi ya lulluɓa da tufafi guda ɗaya tal tsumman sarrafa sannan kuma sai ya sallabe ya gama wannan sallah فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة tace nace ya ma'aikin Allah dan uwata Aliyu wato Aliyu bin Abi Talib dan uwana mu da Hausa kenan go eh dan uwata shine daidai ke ya kai dan uwata ba kai dan ba ya kai ba dan uwana ba an gane ko dan uwata Aliyu bin Abi Talibin babansu guda mamansu guda to ta ce dan uwata bata ce ba za'ama shaƙiƙi saboda ɓangaren uwa an hijin tausayi sama da ɓangaren uba an gane ko shi yasa aka ambace shi ana zalabuna umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani zala yabuna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si wato yace dan uwana aliyu ibn abi talibin ya ce annahu qatilur rajulan ajartuhu haƙiƙa zai kashe mutumin da na bashi aminci mutumin da na ce na bashi aminci ya zauna ba wani wanda zai kawo mai hari daga cikin musulmai ta ce to ali ibn abi talib yana nan yanzu ya ce sai ya kashe shi ya huddo takobi fulanu ibn hubairata wato shine wane dan gidan hubaira an gane ko a waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan shine ja'ada ja'adatu ibn hubaira wato ɗan uwan mijinta ne saboda ita ummu hani'in wato mijinta ba musulmi ba ne to lokacin da aliyu ibn abi talib ya zo shi birnin makka kafin ya zamanto an haramta wato auratayya tsakankanin musulmi da kafiri to Ali ibn Abi Talib a farko farkon musulunci sai caye sai ya kashe shi wannan mijin nata sai ya gudu shi mijin saboda ya san Aliyu baya wasa in ya ce zai yi kaza to kawai aikatawa zai da gudu cikin dare ya shiri ummu hanina aka barta da ita da diyanta to ana nan ana nan to akwai yan uwan shi guda biyu wanda suna zama arziki da ita shine suka kama kafa da ita na na ummu hani'in akan wato ta ba su aminci su zauna a makka daga baya za su yi imani to shine ta ce ban matsala an ba ku aminci shine da da da alibu na biyu ɗalibin ya shigo gidanta ta gaya mishi to ga da wani da wani na ba ya ce ba mu yarda ba ba mu yarda ba su ma sai sun ɗanɗana da su ji ni shi ne na ummu hani in ta tashi rana kai tsaka ta ce to tun da dai annabi yana garin bari in tara shi in gaya mishi yanayin da ake ciki shi ne ta je da tattarar da shi yana wanka ta yi haƙuri ya gama wanka ya sallah tana fila raka a takwas sai kuma ta gaya mai lamarin da ya kawo ta shi ne faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada ajarna mana ajarti ya umma hani'in ya ce na na umu hani'in ya kika damu haka wannan ai duk wanda kika bashi aminci mu mun bashi aminci eh duk wanda kika ce zai zauna a makka a ƙarƙashin kulawarki mu duka mun yadda in gane ku wato almuslimuna tatakafa'u azimmatuhum wa yas'a biha adnahum wato musulmai a kullum wato wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah na'am wato musulmai a kullum wato hankalinsu a haɗe yake a guri ɗaya sannan kuma wato ƙaramin cikinsu zai iya yawo da aminci ya baiwa wani aminci matuƙar dai ba wawa ba ne inda ya ce ya ɗauki aminci ya bayar ga wani to shi kenan za a yi hakana ƙwalatu ummu hani'in to tun daga wannan lokacin na na ummu hani'in hankalinta ya kwanta sai to shi kenan a kiraye shi a ja mishi kunne to kale je ya far musu ana ummu hani'in ta ce wa zalika duhan wato lokacin da na tarar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana wanka bayan ya gama ya yi raka'a takwas wato a lokacin wallaha ne نعم na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير Mm.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت Mm.
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط Mm.
وإني لأستحبها Mm.
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحبه أن wa يعمله huwa خشية yuhibbu نعم أن يحبه wa huwa yuhibbu ba وهو yuhibbuhu ba يحب- نعم وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم fa yufrada فيفرض كما شاء الله فيفرض عليهم wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik مم.
an ibn shihabin shi kuma ya jiyo daga ibn shihabin zuhuri مم.
an urwa ta bin zubair shi kuma ya jiyo daga urwa ɗan zubair مم.
an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam مم.
wato shi kuma ya jiyo daga nana aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat nana aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat haqiqa tace ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى Nana Aisha ta ce tun da nake ni dai da idona ban gaba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallatar sallah ta walluha مم.
tun da nake bin taɓa ganin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana wallaha ba wa inni la usabbihuha haka a cikin wata nusukha ne yake ko babu wanda ya kama wa inni la usab- la usabbihuha na to wannan ai ita ce ruwaya mashhuriya mako ruwaya ta bukhari da muslim wa inni la usabbihuha to anan ne ma sai ya kama wa inni la usabbihuha wa inni la astahibbuha haqiqa ni ina son yinta shine la astahibbuha ma'ana wa inni la uhibbu salata duha haƙiƙa ni ina son sallah ta wadduha haka na na Aisha ta ce wa inni la usabbihuha haƙiƙa ni ina sallah ta wadduha ba wai ina son ta bayyin ta ma nake yi. an gane ko to anan malamai sai suka yi sabani akai ga na na Aisha iyalin shi wanda take zaune tare da shi tun tana 'yar shekara goma wato har Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa ta ce ba ta taɓa ganin ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana sallah ta wallaha ba to kuma ina wanda suke yin ta yanzu ina da madogararsu gana na aisha iyalin shi ta ce ba ta yi ya za ka karata da wanda suke salatun duha za ka ce suna bida'a ko ka ce ba su kyauta ba to shine a nan malamai suka yi saɓani a kai waɗansu daga cikin malamai suka ce ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya ce a yi salatu duha an gane ku ya tabbata ya yi umarni da a yi ta hadithi ba ɗaya ba biyu ba uku ba hadithi na muslim wato hadithin abu huraira manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mai wasiya da ga- ga- game da aikata abubuwa guda uku ce a wasani khalili sallallahu alaihi wa sallam bi salatin na farko an utira qabl an anama wa raka'atay duha haka ne ko sannan kuma wato wa siyami thalathata ayami min kulli shahri a ciki akwai raka'o'i guda biyu na lokacin wallaha wannan manzo Allah ya umarci Abu Huraira da yin haka hadisin shi yana cikin Bukhari da Muslim ga Abu Dharr bin Ghifari hadisin shi yana cikin Muslim shi ma annabi ya umarce shi hakan din sannan kuma ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kudaitar akanta manzo Allah ya ce yusbiu ala kulli salama min ahadikum sadaka kulle yawmin tadlu fihi shamsu ta'dilu bayna ithnayn sadaka a can karshe karshe ce wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha wato wannan kaga ya kudaitar akanta to amma kuma gashi na Aisha ta ce bin ganshi yana aikatawa ba to shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato sai ya hada waɗancan hadisan da wannan hadisin nana na Aisha ya ce a haɗa kansu a ba su hukunci mai kyau ya ce idan mutum ya saba yin ƙiyamun laili to ba sai ya yi salatun duha ba inda ya mutumin da yake ƙiyamun laili ne ba sai ya yi salatun duha ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya saba ƙiyamun laili an san shi da ƙiyamun laili ya ƙumun laila hatta ta tafaɓara gadamahu to dan ba a rawaito wato salatu duha ba a aikace nashi ba wato wannan salatun laili ita ce ta ɗauke mai an gane ku sallah ta wadduha da yi a hadisi na baya na ummu hani'in wato suka ce ba wai salatu duha ba ce ya yi ta bismi salatun duha akwai salatul fathi wanda duk kowane sahabi na manzo Allah bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya idan ya tafi wani gari ya bude shi aka ci nasara ya koma ƙasa ta musulmai to akwai sallah ta nafila da ake a dalilin wannan cin nasarar da aka yi to ita ce annabi yayi ba salatu duha ba ce an gane ko sannan kuma in ya zamanto mutum in ya kwanta da dare baya tashi baya kiyamul laili kamar irin barcin ashabul kafi yake yi an gane ko to shi a haƙƙinsa sai ya yi salatu duha kamar yadda abu huraira shi ya shagaltu da karanta hadisai na annabi baya ƙiyamun laili a kullum shi abin da yake rufewa da shi shine karatun hadisi na annabi bayan ya je ya gama wato wuni ga baki daya gurin annabi in ya zo shi to sai ya muraja'a in ya yi muraja'a ya gama ya gama ya gaji kawai sai ya tashi ya yi wutiri shi ke daga kwanta ya barci to da ke shi baya yin ƙiyamun laili sai annabi ya ce bi to raka raka ta duha an gane ko wannan a malamai da dama sun yi wannan bayanin waɗansu kuma suka ce a'a wannan na Aisha tana nufi akan wato la ya dumu ala fi'liha ba wai bai taɓa yin ta ba an gane ko kana zauwa da abu kana nufin wato aiki aikin da annabi bai taba bai dawama akan aikata shi ba baya yin shi kullum kullum wato ka ce baya yin shi baya daga cikin abin da ake ce da su arrawatib kenan an gane ko aka waɗansu daga cikin malamai suka ce to waɗansu kuma sun sanya wato wannan abin da ya shafi ibada ta ta salatu duha a matsayin wato ita ce ake ce da ita wato tarku aula wato yinta ya fi rashin yinta kenan an gane ko wanda malamai sun kawo waɗansu suna ganin cewa wato al'afa'al afa'alul mukallafi ne kashi shida kashi shida ne akwai wajibi akwai mustahabbi akwai haramu akwai makaruhi akwai mubah guda biyar ɗin an yi ittifaqi kuma akwai tarku aula na shidda kenan an gane ko ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما ثم الخطاب المقتضي ثم الخطاب ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فواجب فتحريم لو اسم انتصب أولى مع الخصوص أولى فإذا خلاف لولا وكراهة خذا من ذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب نعم تفرقين يندع a al'imamu a shangidi cikin maraƙi su'ud wato ya jero su baiti guda hudu ne ya kawo su a farkon littafinsa an gane ku? a tsimmal khitabul muqtadi lil fi'li jazmar fa'ija bulla dadin naqali wa ghairuhu nadbu wa matar kaɗalab jazman fa tahrimun lahu ismun tasab aula ma al khususi aula fa'iza khilafa laula wa karahatan khudha min zaka wal ibahatu li khidab fihi fihi istawal fi'il wal ijtinab wato waɗansu sun kata cikin abin da ya shafi tarku aula an gane ko waɗansu kuma wato suka ce a ma'aiki alayhi salatu wassalam yana salatu duha wannan kuma shine ra'ayi na jumhur ra'ayi na jumhur shine na na aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yanda ƙarshen hadithinta yake fassara farkon hadithinta ta ce ma ra'aitu sallallahu alaihi wa sallam yusalli subhata duha ta ce wa inni la usabbihuha ta ce ni ina yin ta kai za ka fahimci abin da annabi baya yi kuma na aisha ta ce ta yi a ibada ibada abin da annabi bai yi ba na aisha ta ce za ta yi annabi ya kyale ta ba zai yi ba saboda ibada tauƙifiya ce duk abin da ya shafi harkar sallah ba ka da ikon da za ka shar'anta wa kanka sallah ko ni in shar'anta wa kaina ko shi ya shar'anta a kan shi sai abin da annabi ya tabbata cewa ya yi ko ya ce a yi an gane ko to da haka da ta ce wa inni la usabbiha ba wai tana nufin cewa za ta yi taurin kai ta saba wa sunna ta annabi bane a'a tana tabbatar mana abin da take nufi da farko din shine abin da take nufi an gane ko to kuma shine karshen hadisin zai bayyana maka abin da yasa ta ce wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yada'ul amala ta ce in wannan in ce makhaffafa min tsakila wasu muhadamiru sha'an wa innahu haƙiƙa yadda lamarin yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yada'ul amala lalle yana barin aiki nagari yana daina aikata aiki na alkhairi wa huwa yuhibbu an ya amalahu alhali yana so ya aikata wannan aikin ba don komai ba khashiyata an yi amala bihin nasu saboda tsoron kadda mutane su ga yana aikata wannan aikin sauran sahabban shi su dinga aikatawa fa yufarda alaihim daga karshe a fardanta musu wato shine dalilin da yasa ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayyanta a kullum kullum ba don wai ba ta da matsayi ba ba ta da mukami a wajen shi ba tana da mukami mai girma a wajen shi to amma saboda jin tsoron in yana yin ta kullum kullum wato za ta zamanto duk wanda baya yin ta a cikin sahabbai zai zamanto abin aibintawa za a dinga ce mishi baya riko da sunna ta annabi to hakan din kuma hal ya kai waɗansu wajibta ta su maida ta a matsayin dole in mutum bai yi ba hal a ganin cewa ba shi da imani cikakke to sai ya bar abin a buɗe na'am Allah sa mun gani na'am an malikin an zaidi bin aslam an aisha ta ummin mu'minin annaha kanat tusalli duha ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبوايا ما تركتهن
نعم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga zairu ɗan aslam shi kuma ya jiyo daga nana aisha haƙiƙa na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana sallatar sallah ta walluha tana yin raka'o'i guda takwas tana yin raka'o'i guda takwas sannan kuma tana cewa launu shirali a bawaya da za a ce za a tayar da babana abubakar da mamata ummu ruman da za a raya mun su sannan kuma su hana ni da ce kal in yi ta ce ma taraktuhunna ba zan daina yin waɗannan sallar ba wato saboda sun tabbata daga bakin wanda ma yanzu anil hawa wato daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi umarni akan aikata su waɗannan hadisai su ne suke nuni wato akan fadala ta salatu duha da kuma wato a al'imam ibn Uthaymin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin sharhin da yi wa muwaɓa ta al'imam Malik wato ya kawo maganganu masu kyau a wannan gabar wanda suke magana akan wato shiddatu ta harri Aisha radiyallahu ta'ala ana alattiba'i sunna wato yadda na na Aisha radiyallahu ta'ala ana take da kwai taka tsantsan da kuma tsananin yin biyayya ga sunna ta annabi wato ko da za a raya mata mahaifinta abubakar wanda shine wato afdalu as-sahaba wato shine mafifici daga cikin sahabbai na annabi ya hana ta akan aikata sunnar da ta tabbata daga annabi wato ba za ta daina ba wanda mace wato girman haƙƙin miji akan mace ya fi girman haƙƙin babanta akan tawo to amma duk da wato yanda take da biyayya ga babanta abubakar da mamata umuruman ta ce da za su hana ni in aikata wannan sunna ɗin ta salatu duha da ba zan daina ba wanda kuma duk wani wanda yake so a sa shi daga cikin al'awwabun an gane ko wanda Allah ta'ala ya ce wato awwabun eh wato wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adabu thumma la tunsarun inna ibrahima la halimun awwahum munib wato kaga an kawo shi daga cikin wato almunibun an gane ko to al'awwabuna su ne wanda suke masu yawan komawa zuwa ga Allah to yana daga cikin alamar su shine su dinga yin sallah ta wallaha an gane ko tana da fada'il da dama wanda malamai sun yi bayani a kansu a guraren su wannan yana ga shi na rifi na ƙarshe a baban go abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi'ad al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik